أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الفاتح وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم من دعوة كم كرتم من درس المائكي صلى الله عليه وسلم wanda muke cikin littafin tarihul hawadis wal ahwal annabawiyya na asali muhammad ibn alawi al-maliki al-makki al-hasan wanda wani littafi ya shafi abubuwan da suka faru da maki sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiwa har zuwa aiwa zuwa girma har zuwa bari duniya da duka ahwal nasa abubuwan da suka shafe shi ana ganewa da kuma abin da shafi iyaye da bakwanni da yan uwan uba da yan uwan uwa da dangi kai hatta abin da shafi kayan sawansa abincinsa ko yi da sauransu ana ganewa wani yana da muhimmanci matuƙa kamar yadda ya faɗa farko littafi wato ilimi ne da ya shafi zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai in ba manta ba a karatun da ya gabata muna faɗin cikin babbanin ma'aiki sallallahu alaihi sallama da kuma babbaninsa da gwaggwanayensa haka ne? mun gama faɗin mazan ko? muna kan mata mun faɗi mun tsaya kan umar mutu ne ko? wacce muka ce ita ce mahaifiyar babban sahabi na abdullahi dan jahash ibn da abu da jiyar wanda yana da kani ubaidullahi bin jahash mun faɗi kanin abin da ya faru da shi a habasha ko? lokacin da ya koma addini kirista kuma abin sassan ya auri matarsa ita saboda ya ɗaure zuciyanta saboda ga ta ba uba miki kuma ya ce a can da addini tana gari na bakunta garin ma fa afirka ba ba larabi ya ce ba garin afirka cikin bakaɗin fata sun gudu don imanin su sun zauna mutane da ba sa kama da su sun tsira da imanin su daga da irin al'adar ba larabi da ya fi son ya kowa ma fi son ya ga mai kama da shi a ta mun bakaɗin ma mun son gama su kama da mun zo da misali ana gana amma fallazi na hajaru wa uku jimin jari ba uzu fi sabili cikin sutul nahali hijirar habasha wanda zina hadirin fillah min ba da mazuni da lubawi annan fiddin ya hasana wadda ajiyar aikata gwal da kan ya launa wato hijirar farko ta habasha sai da ta kai ga su a fitansu a makka a lokacin sun ɗauka ba su ɗauka sun yi ban kwana da sauran musulmi makka ne akan sai mun haɗu a filin kiyama don mun yadda za ta tashi wata ran ba fa isra'ila ne rabi ba amma su sun tabbata su ne da su ƙara ganin dangin su na maka sai a lahira suka koma garin da mutane da ba sa kama da su can gabashin afirka ciki hijiran nan akwai yar manzon allah yar safa na cikinsa sai da ruƙayya alaihi salam akwai ɗanta sayyiduna abdullahi jikan ma'aiki alaihi salatu wasalam da shi aka zama a nan habasha sun ce ma shi a nan allah ya karbi ransa kabarin sai na wurin ana gane wannan da shi ake usmanu babansa alkunya abu abdullahi da mijinta usmanu haka ma'aiki kirjinsa zuciyarsa ya damu lokacin da zai raka su za su tafi da ita da mijinta bayan fa za su tafi ba duk wanda ya gabi ta hanyar sai don Allah baka ga su dukina da matar da yata ba dan Allah baka su dukina da matar da yata ba har aka samu ta ce kware na gan su ya daura ta kan raku akan akan abin hawa shi kuma na kafa annabi ɗaga ne ce sahiba wallah Allah ka raka musu innahu ma la awwal muhajiri ba da nabi lahi yakin alaihi salam su ne farkon da suka yi jira bayan annabi Allah annabi da ya biyo Ibrahim fa amana da hudu wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim to nan muhimman ta hijiran ne da kuma daure zuciya da annabi ya ita wannan ita wannan baiwar Allah sai da ramlatu bintu abi safiyan wacce ake wa alkunya da ba da ummu habiba ana ji ummu habiba bintu abi safiyan haka ne to umar mutu kenan sai barratu sai umu hakim albaida ita wannan umar hakim umu hakim albaida kakar usmanu ce ibn affan ta wajen uwa ita ta haifi arwa arwa ita ce uwar usmanu khalifa na uku a musulunci da aka shi usmanu banu hashim kawunan zane ana gane wannan yawwa ummu hakim fara ake ce mata saboda farin ta sa ummu hakim albaida to waɗannan su ne 'ya'yan abdulmuttalib dan hashim wanda yake shine kakan makiyar su ne babbannin manzon Allah sallallahu alaihi da kuma gungunayen samata ga waɗanda musulunci ya riska suka musulunta a ciki aslama minhum hamza wal abbas wa safiya wa hiya ummu zubair radiyallahu anhu su ne hamza da abbas da safiya wanda ita ce mahaifiyar zubair ana ganewa ana zuba nuwashin ɗin kuma su ne kawunan zubair shi ma uwarsa hashim ya ce gungun manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam ya zuwa lokaci za ga abin nasu gama wasan ƴaƴan kawunan shi da abin da mai tsari shi zubai ana ganewa ran da aka yi yakin jaman wanda nan zubai da ya shahada ba mu zo a tarihi ba za mu zo insha Allah duran da karatun tarihi ya mai da na fi son zo a hankali amma bil munasaba ya kawo zan yi wannan magana sai na radiyallahu anhu don ka san bayan Allah wato jirkicewar lamari sai dai ya fitar da tsarkakan zuciyarsu da kuma zinariyan takar zuciya da bayyana a fili saboda da wuri da yakin ya tsanani an zubar da mazaje daga kowane bangare kamar maganan gaɓoɓi ba da suke zuwa ƙasa sai na zai na kan dokin manzo Allah sallallahu alaihi sai ya fito tsakiyar inda yake yaki sai ta an yaki dana shiga 36 sai ya fito ya daga doki jama'a da aka kowa ya tsaya da yaki yace ilayya zubair ilayya talha zubair ya fito yana da magana da shi dala ya fito suka fito har kawunan da wakan su ya haka ana gane sai ya ce masa ya fara da dala kashi shi dala dan uwan sayyidina abubakar saboda shi banu ta nuna murra shi ma ta yi ne a cikin duk ashe tulbushin da janna shi kaɗai ne banu ta yi da haka anan kenan shi kaɗai ne yake a matsayin baffa da sai da aisha ba baffanta ne kai tsaye ba ba abu ku hafa ya yi shi ba amma banu ta yi ne ana gane wannan to sai na sai amfani da wannan dama ce haba ɗala yanzu da Allah ka ko iyalinka a gida cikin daraja da mutunci ka fito da iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam yaki ba shi fito da sai da aisha ba amma na nuna shi kaɗai ne ke iya mata magana don ita uwar kowa ce uwar muminanci amma shi ko da uwar muminan ne shi yana matsayin babba kuma ma'ana da shi yana iya yin magana shi na abin ke nufi da haka ana gane sai ce kai kuma zubair ka tuna wata ran kuna zaune a nan sallallahu sai na gani ina zuwa sai ka dube ina da baka ce la ya dau ibnu abi talibin zahu da abu talib ko aliyu kenan ba zai irin tafiyar nan nasa na takama kama filin yaƙi kama wajen yaƙi ba sai kana da ya kake da annabi ne kace a tuhibbu ya zubair zubair kana son sai a ga wani da uhibbu ya rasulullahi wa ibnu khali wa aladi duk bai bazan so shi ba yana dan kawuna baban sa mutsalu kawuna ne kuma san da addinin mu dan sai ce amma wallahi la tuqatilannahu yawman wa anta lahu zalim annabi ta wallahi wata ran kuwa za ka yaƙi shi kuma ran da za ka yaƙi shi gane maka da gaskiya ya ce zubair ka tuna an yi haka ya ce wallahi tun da annabi ba dogon na wanta sai yanzu da ka tuna za ka ba zan ƙara yaƙin ka ba radiyallahu ta'ala na haka yi da tukubinsa ma'ana da ya tsaye da yaƙi ba wai ya ji mata tukubinsa a wurin ba amma ya tsaye da yaƙi radiyallahu anhu dan ka san manya ne masu daraja ne ana ji sai ya juya ya tafi to bayan ya je wani waje wadi siba sunan wurin a nan ne amrun da jarmus la'anatullahi alaihi ya same shi yana sallah zubairu ba zai kasu ba sai yana sallah zubairu aliyu na bi talibi umarun da khattab sai dai suna sallah sai suna sallah gaskiya akwai manzajin da ba za su kasu ba sai suna sallah duk makarantar manzon Allah ne akwai namijin da shi kuma in sai an kashe shi ne al'umma ta samu nutsuwa in sun ɗauka shi ne matsala ya yadda a yanka shi ma yana zaune duk makarantar ita haife su Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wato wuraren da gato mai annabi caffa ma wai mamaki muke yi wata kila ma muna kokarin kar mu tattauna abin ba da to shi kansa wurin wurin caffa ma manzo Allah ne ka duba ba duk makaranta ɗaya ba akwai jarumin da yana zaune ne na biya ƙur'ani har suka zuka kashe shi bai motsa ba shi ne usman ibn affan ba kasala ba ba ragwantaka ba kai ka taɓa yana ragon da za ka shi yana zaune na biya ƙur'ani ai yana ƙoƙarin gudu a ɗaki da suka kawo sara ɗaga hannu haka suka same shi an yace masa amma wallahi innaha la'awwal la'awwal yadin khabbatin mufassal wa katabat ayal qur'an dan ka san wani hannu ka sare karka je lara ka ce baka san hannu wannan hannu shine yana cikin farko hannu da ya rubuta qur'ani wannan suwar da ake ta musu mufassal na saukan makka yana cikin farkon da suka rubuta su wannan hannu me yasa ya daina ba ana gane wannan duk makaranta ce babba kuma to yan uwa ku karasa ya ce waktu ba fi islami atika wa arwa an yi saɓani wajen ko atika da arwa sun musulunta cikin wannan gwaggwanaye ana jigo wa amma ummu abihi abdullah fa hiya faɗi wata bintu amrin al-makhzumiya wace ce ta haifi mahaifin manzon Allah ita ce sayyidatuna fatima bintu amrin al-makhzumiya sunan mahaifiyar sayyidina abdullahi kenan fatima shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayansa mata wacce ya so ya sa mata tana Fatima dan sunan mahaifiyar babansa Abdullahi ana gani dan kusan ba haka kawai bane sunan na da asali tare da ana rawaitowa li annaha tafdimu muhibbiha anin nari au kama warada cewa tana yantar da masoyanta ga barin wuta wato ba za su yi da wuta ba ma'anar fatima mai yantarwa wannan su inta wannan su kaɗin da inta min shabbala wa in tafdimu to fatima kenan yana cewa iyyaka wal imara fa innaha ni'matul murdi'a wa bi'satil fatima fatima mai yantar mai yantarwa yayin yaro yayi shine mai yayi yaro to ita tana yayi masoyanta gaban jahannama suna cewa za a kyauta fatima على كل هذه maza sun zai ce wancan hadisin da na karanta ka guji sarauta saboda ba a taɓa mai shayarwa mai sakarta yaro wajen shayar da nono kamar sarauta ba a taɓa muguwar uwa mai yanke yaye wacce wajen yayi ƙasa ɗan yayi aka ɗan sai masa ɗan kwai ɗan kosai ita sarauta ina sai duka fito da ankwa ranar yayi ran da ta yaye ka yau za ka bar mulki idan ka fita ko da an ka kwa fita ga wanka ka yi rashin sa ka fita ba ya ba fallasa ba da yayanka bi isa tul fatima fatima ma'ana mai yaye ba wacce za ta yaye yaro wa in tafdin mu yan fadimi yauwa magzumiya banu magzumin ce dangin su ne dangin su abuja ne banu magzumi ana ji shi yasa ibnu abbas ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi nasi nasaban min quraish annabi sallallahu alaihi ya bi dukkan quraish zama dan tsakiya ba wani gida a quraish da annabi da dangantaka da gida ciki ba da gidansu abuja daga gani to ga fatima mahaifiyar sayyidina abdullahi yar gidan ce mana su kawunan ma'aiki ne ta wannan bangare kuma kawunan sayyidina umar hanta matuwar umar muhammad magzuniya ce akwai mu gidan tun ba shi ma jatumarsa magzuniya ce banu magzuni ana gane wannan ba wani gida da annabi hada nasa wani suwa banu abdi shamsi ƴaƴan babbani suke ana gane banu magzuni kawunan sa ne to sai wanne sai banu asar surkunayensa ne sai da khadijatu bintu kuwailid al-asadiyya ce ga abdullahi bin jashi da muka faɗi banu asad bin shi wanda ke ɗan guggun ma'aiki ne salasa mun faɗa ko sunan mahaifiyarsa umar mutu ko to wannan kenan sallallahu alaihi wasallam wa amma ummu aminata bintu wahabin ana ji ita kuma aminatu bintu wahabin wato mahaifiyarta mahaifiyarta wato ya ita ce fayyar barratu bintu abdul uzza ana ji sunanta barratu yar abdul uzza ita wata ta fi sai da amina ita ku sai da amina mun san daman banu wanne ne banu zuhura zuhura ta dan kilabin ne muratan kalib ne lawai ko dan uwan wa wanwa usayi ibn kilab haka ne zuhura tun na hakim ibn murra shine da hakim ibn murra usayi ibn hakim ibn murra uwarsu ɗaya uwansu ta kakannin maki salasar ta wajen uwa da uba uwa ɗaya uba ɗaya suke usayyu shi ne kakan sa'idu na abdullahi shi ne ƙani abin mamaki wan shi kuma zuhuratu shi ne kakan sa'idu da amina zuhuratu ɗan usayyu zuhuratu shi ya fi abdul anadi sai da amina bin tuwabi ibn abdul manaf ibn zuhuratan ne hakimin murra ba wancan abdu manafin dan kusai ba ana ji akwai abdu manafin dan zuratun hakimin murra akwai abdu manafin dan kusai wato da kusai da zuratu kowanne yana da ɗan sa abdu manafin ina muhammad ibn abdullah ibn abdullah ibn hashi ibn abdu manafin ibn kusai sai da amina bintu wahab ibn abdimanafin wannan kuma ɗan zuhuratu ana gane wannan kare kirkitar abdimanafin biyu na nan akwai ɗan kusa yin hakimin mura akwai ɗan zuhuratu yin hakimin mura ana an gane yanzu sai banu a amamihi wa banatu ammati ya'yan babbanin anan salasan da ya'yan babbanayensa na farko babban wanda ya fi daraja shi ne amirul mu'minin amin na bi ɗalibin ibn abi talib radiyallahu anhu wa ardahu wa karrama wajhahu sai na ali na bi ɗalibin wanda ya wuce lafa ya gyata shi ka 35 ya yi shahada ya gyata shi ka 39 da wata shida cikin watan azumi a ganin to sai babban dan abu talibi ne shine dalibu dan abi dalibi ana ganewa mun ga muku da mu suna sunan abu talibi shine babgira ko sunan sana asali to babban ɗansa sunansa dalibu dan abi dalibi ya ce to fiye wa lamin su shi wannan ya rasu da musulmi da shi ne babba ana jigo su ya yi abu talib a nan guda hudun nan da ka gani kowanne ya girma ya girma bi masa da shekara goma ɗalib ne babba babban ɗan abu ɗalib mai bi masa a shekaru shi ne a ƙilu ɗan abu ɗalib tsakanin shekarar goma shi kuma ƙilu ya girmi ja'afaru da abu ɗalib da shekarar goma shi kuma ja'afaru ya girmi aliyu da shekarar goma aliyu ne kan karamin cikin sa shekaru shi kuma ya fi daraja ana ji sai a ƙilu ɗan abu ɗalibin shi kuma tuwufi fi khilafati muawiya ta musulman ya su zamanin kilafin ma'auya yana musulmi ya musulunta ana jigo sai jafar dan abi ɗalibi shi ne tsayyar istu shi da fi mota shi ne ya sha da a mota da biyan lauta ɗalibi yana ta ya habbazal jannatu wa tirabuha arrumu rumun qaddanat azabuha kafiratun ba'idatun an sabuha alayya illa qaituha birabuha radiyallahu ta'ala mai abba shi ya shahada a muta baitocinsa na ƙarshe kenan ka Allah ya kaddara wai ana jefa masa tutan yaƙi bayan komandan farko ya yi shahada zai dan haisa ta yana karɓa sai ce wai yau kamshin aljanna wai yana karɓa ji kamshin aljanna cewa ta mutu wai wai yau daɗin kamshin aljanna da matsawar ta kusa a rumu rumun rum haka ne rum ba gari ba ne kawai rum ba yare ba ne kawai ya'yan wani wani mutum ne jikokin wani mutum ne sunansa rumu dan isu isu kuma dan ishaku ishaku dan ibrahim isu nan shine wa annabi yaqub gaskiya ne ya jikokin manya ne amma kuma ah, sun riga sun kafirce wa Allah ana ganewa Na'am.
na safar su ta yi nisa ba yi da tun an sabuwa azaba kuma ta mako kusa yadda shi ya ce ya ba zai da doktora ba su kuma kandanar azabu ha su kuma azaba ba kaga wa burzatul jahimu wasu mutum jannatu wa burzatul jahimu gagawin kenan ya habbaza jannatu wa tarabu ha shi gare shi su kuma ar-rumu rumun qaddanat azabuha Na'am.
wa burzatul jahimu lil gawin kafiratun ba'idatun an sabuha alƙawarin da na yi wa Allah alai illa kaituwa bi rabu inda mu ga sai dai a kara ana gane wannan radiyallahu ta'ala kuma ya dawo daga habashi kenan fa shekara ta bakwai ta hijira ran da ya dawo annabi ya rungume shi ce la adri bi ayyi ma akunu asarru bi fati khaybar am bi qudud ja'far ban san ma yau da me zan fi murna ba shin an ci mu khaybar da yaki ko ja'far ya iso daga habasha kuma coincidentally ali ibn abi talib ne ya fi khaybar kuma jafaru ne ya dawo ana ganewa To, Allah da yake bayan Allah sun sayarwa Allah rayukansu shekara tana zagewa suka tafi mota shekara ta buka yake wannan ko shekara ta takwas suka tafi yakin mota ta jalla bayan bayan an yi fatu makka bayan ci makka a ramadana karshen shekaran kenan zai zama suka tafi ko za a ci shekara ɗaya da watanni shekara ta suka ji yakin mutu suka yi shahada a can ya rasu shekarun sauraron kamar talatin da yan kai kamar yadda bai cika arba'in ba dai kamar yadda sai na ali kuma lokacin hannun suka sai su shi ya cika talatin shi kuma jagora yana tabbata zai cika arba'in din bai cika bai rasu shi kuma sai na ali kuriga kun sani shi ne farkon eh, shi ne wanda aka haifa cikin ka'aba mahaifiyarsa ita fatima bintu asad sunanta وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي أنا جيبو kuma bayan ta haife shi a kaba ɗin radiyallahu ta'ala anu ya girma na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da iyalai suka yi wa abu talib yawa manzo sallallahu alaihi sai samu abbas ya ce da ni da kai mu je mu ɗauke wa baffa na yayanka kuma mu rage masa nauyin iyalan shi ma suka je suka same suka ce mun ga ga yadda rayuwa ta zama abubuwa sun yi wahala muka ce za mu rage maka na yara kifi ni da inda kun bar mu aƙilu ni wanda kuka ɗauka ma yi sai annabi sau sai ɗauki ali shi kuma abbas ya ɗauki jafa sai suka bar masa aƙilu ɗalibi daman babba ne da girmansa shi babba to shi ne sai ya zama ya girma a nan to lokacin da musulunci ya bayyana ali ya fara musulunta da ya musulunta ya je gaya babansa ya ce ya musulunta ya bi mu ya ce amma wallahi na yaƙi ka illa ya kai ba zai shi yadda kawai zuwa ga abin da ke alkai da aka bi shi to wata riwayoyi ma sun ce sun gan shi yana sallah jafar na gefe ya ce masa sun jana ha'in na ne ka je ka haɗa ka faɗa da ɗan babban ka to a amma ga Allah ke to a takaice dai shi aliyu nasa sananne ne radiyallahu ta'ala anhu har zuwa tun daga aiwarsa har zuwa shahada Eh, ya rasu eh, ya yi shahada a iraq a kufa wani la'anin allah sunansa abdurrahman ibn muljam al-muradi qatalahullah Amin.
shi ya kashe na ali yana sallah su ba iko zai tsallaka zai je masallaci To, shi kuma jafaru shi kuma aƙidun mun faɗa yarsu zamanin ma'auya ana gane ko to akwai ummu hani a mata bintu abi talibi sunanta wa isma fakita ummu ta da ɗanta ne hani'u ana ganewa to akwai sunanta na asali fakita aslamat wa hajara ta musulunta ta kuma hijira wa zawjuha hubayra ibn wahab al-makhzumi Eh, ta musulunta da mijinta hubayra dan wahab al-makhzumi banu makhzumin ne waladat lahu aqla wa jada ta haifa masa 'ya'ya mata akwai aqla akwai jada akwai jumanatu bintu abi talib ana ganewa waɗansu za ga cikin zamani yanzu ana yayin kalin sababbin suna da ba a jin su sai dai su ta kiran sunan su ko simpson ko sunan salar ko saidin ko wani da maimakon ma ga wannan suna da basu sauki ba ne jumanatun nan ba jin sake ba kuma sunan sahabiya ce misali sai ga mutane ko mako ya tafi ko da Allah ne mai fasara suna kaza yana so ya sa yar shi ne ya masa daɗi amma bai san mai fasara sa to dole ne ka nemi suna mai albarka ka saka masa to ko haka ma in bakin suna da mata wajibi na ko suna matan sahabbai da yawa yanzu ga wannan jumanat sahabiya ce yar abi dalib kuma aslamatu wa baya ta musulunta ta yi baya a cikin matan mu ba ina ka ala Allah shi ne billahi shi ana ji wa zawjuha abu sufyan mijinta kuma dan babban ta ne auren dangi aka musu abu sufyan dan haris din nan na farko dan abu talib an tuna haris an tuna haris dan babban abu talib to shine mijinta kaga shi dan wa ita yar kani kenan yan wa da kani ana ji ibn abdul shi ibn amiya dan baffanta shi bai musulunta da ruwa amma daga baya musulunta lokacin yakin hunayi kafin lokacin na musulunta ya zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya dan da daga baya ya saki ya saka masa saboda wani lokaci idan wanda ku tashi tare kake ganin kawan kafin cancan ta ya riga karɓa bai karɓa wasu abin ya fi ma rashin daɗi to amma da annabi sai ya karɓa sai annabi ya karɓa ya karɓi uzurin sa fiye da ta rami shi abu sufyan ya saba abu ki annabi sallallahu alaihi wasallam tun suna matasa shi wani abu sufyan ibn haris ba ba ibn harbin ba ba baban mawiya ba abu sufyan ibn haris ibn abdul ibn hashim an kiyaye shine mijin jumanatu fa haulai auladu abi talib wani suna ya abu talib wa ummuhum kulluhum kaji dukkan su da kaji abu talib wasu ɗaya ce har masu shekara goma goma tsakanin wannan wasu ɗaya ce ita ce fatima bintu asalin ibn hashim ibn abdul manafi ana ji ko ibn qusay wa hiya hiya awwalu hashimiyatin waladat li hashimiyya farkon ba hashimiya da ta auri ba hashimiya dan uwanta kenan ta haifa masa yaya kaga bayan ta aka samu jumana fita ma hashimiya ce ta auri ba hashimiya abu sufyan ibn al ko amma bayan ta ne amma ita ce ta farko wa kad aslamat ita ma su sai na ta musulunta wa hajar ta kuma hijira ila nabi sallallahu alaihi wasallam madina wa matan bil madina a madina ta rasu madinatul munawwara wa shahida rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya shaida janazar ta aka bisne ta ya ma sauka cikin kabarin ta ya addu'a za mu tsaya nan saboda lokaci insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih min awli al-Fatih wa sallallahu alaihi wa sallam wal hadi ila sadatil mustaqim ala al-jannah